فلا تنقصن لنا بها عرض الجو والتيسير وتبرك بها عنا عرض الشر والتعقيب وتكون لنا بها وليا ونصيرا انت ولينا مولانا نعم المولى ولي المسكين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفضل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقاله يرحمه الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء إله من الشياطين لا إله إلا أحضر وانفعل في برحمة تحديدنا بالزبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء وكانت أبوابا وسيرت الجبال وكانت سرابا. Nan za mu shiga inda Allah ya fara yin bayani bayan jiya Allah ya yi bayan bayanai hikimomi da abubuwa da Allah ya samu wa bayanai hikima wanda Allah ya wannan bayanai saboda ya nuna bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya haka masoyi kuma duk wanda ya yi kawai irin wannan hikimomi to ya cancanta ka so shi soyayya da ba a yi wa Allah kuma shine azabu wajiba معنى التقوى بأداء الواجبات وترك المسؤوليات mutum ya yi da abin da aka sa shi ya yi wanda aka haɗe shi. Allah ya gama karanta masa wannan ni'imomi sai ya yi intikali zuwa ga gadari na gaba wanda shi ne asalin gadari su an mai sa abu da ke da baya kai. Allah ya tambaya sai mai girma akan wannan mai Allah bayani ya tashi a yawa da annabi ka. To sai ya kawo kan gadari yau da wani a cikin inda yau da wannan abin da yake gaba kuma ma ya ci tambayoyi a kai. shi ne ranar alkiyama ko ita ce yawon ba ranar da kuke rajewa ma'ana kai da yawon kuɗi wani mutu tsakanin mai gaskiya da wanda ya kuma gaskiya ranar alkiyama za ta dabe za a gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya alqur'ani za kuma a tabbatar da kariyar waɗanda suka kai ta zama wani ciki a kafan nan to ranar raba hukuncin nan bai da tsalaya sannan kuma Allah ya raba hukunci tsakanin halittu wanda ya zaɓi suna fatan mai kashi wanda ya fuska a saka ba. To ranar hukuncin nan kana misali, lalle ya kasance misalin wato wannan bi fa'ala ne daga lokaci. Wato wani a lokaci ne abin ayyana. Bi fa'ala yana nufin wato wato ya zama da mudata mawdu'ul lahi wa wato wani lokaci ne wani zamani ne da aka sanya wani to kasa ranar jama'a da kana misalin kamar a ciki akwai ba da amsa a kai ce ba su ke cewa sun rana a gaba da su ne su ayi wasu ku fara cewa ai wani lokaci ne da aka sanya haka yana nufin ba wanda ba yana rataye da amsa wanda ya su ayi bane lokaci aka sa kuma sai lokacin nan ya yi kafin za ka za ka ne za ka wato ranar nan wani lokaci ne da an gana cewa sai lokaci kaza da to kuma rashin faruwar ranar kiyama ba yana nufin ba za a yana bane ba a wannan lokacin da aka zana ne shi ne mana almisa wa kumudatan mazarrufun da alwaka shi ne tsarin waka wato waka da yake wani wani wani lokaci ne da zai zo kuma an sanya lokacin a cikin za a fara lada da mummuni za kuma a yi asabar da kafin yawan yin kafa su ba Allah sai fara faɗan wasu su alamu da za a gane wannan rana da su sai da yawan yin kafa su ita ce ranar da za a yi busa su a cikin kawo a su ina da kalbu kawo dai wato wannan ala ta busa wadda a da ya ta yin busa kamar kawo na sa ko kawo na dabba wadda aka rana ke ciki aka yi guda wadda ƙa'ida ta duniya ta ke yin busa saboda sanarwa da sojoji cewa lokacin tashi ya yi ana yaki ko lokacin zama yaki kamar ita ce tarar rawa ta da lokacin faruwar wani abu yayi musamman abin duni ne yake ana amfani da wani abin busa da an busa wanda shi ne da yanzu lokacin tashi yayi lokacin sauka yayi lokacin shi ne albu irin wannan abu to ranar alkiyama ita ma ranar an sanya ta alama faruwar shi ne za a yi wannan busa a kawo al'ar sannan bazalin bidiyon mulfasa ma'ana an raba wanda ya ce ranar da za a busa a wannan wannan su isra'i zai iya yiwuwa wannan busa din za a yi ta ne saboda ayoyin alkur'ani dama duka sun nuna haka za a yi busa zai yiwa busa ce hakikiya akwai kaho wanda Allah ne ya san tafiyarsa an sani malaika zai yi busa wanda wannan busar shi ne izanu bi hayatar wakil ziyara wato yana faɗa da lokacin tashi da zai yiwa akwai da zai ko ko zai yiwa wannan wato tamsili ne kuma yawan yin fahimta su ma'ana kamar yadda a duniya kun sani waɗannan rundunoni na yaƙi da sojoji da sauran da za a yi kawo su ne alata da shi ake sanar da lokaci ya yi kuma wanda su ne ake cewa irin irin dangin ɗin nan da ake sanar da yaƙi to shi ma rana a kiyama akwai wannan ala ba su iya kowace kuma bace ba amma dai akwai abin da shi Allah zai san da ranar tashin kiyama ta yi a ƙarshen hannu to amma zai iya yiwuwa a bashi a zahiri cewa kawo ne dai wanda ba da yi ba za a tuna abuwa wannan fadin ita ake ce mata a a abun nan wato ba ba ta adadi ba ba za a yi busa sai a yi busa bayan an yi busa sai ka zai kawo ta abinci wani ma'ana ana yin busan nan to take dukkanin halittu za su zo yi tashi a kiyama baki ɗaya za su zane a gaban ubangiji Allah ya kuce za ka wannan fadin kawo ta abinci an tsallaka abubuwa da yawa ko saboda idan an yi busa bayan busa ko za a raya wani kuma bayan ranar kuma sannan za a samu kai sauran su shi ne da an zama shi wannan saboda wannan fadin kamar tana nufin maza maza alaƙar da ke tsakanin busa din da tashi to yau mai ko su ta suna wanda ana yin busa abin da zai baya kawai za a ga halittu ba su dai sun tashi yin ƙaho su ilal mawqif ko ta ka tsawar kurmi ilal mawqif zuwa da filin tashi akwai da suna da wasu mukhtalifatan da kuma mawqif to kuke haka kama ana alamar da fara kashin kiyama shine musaffahu da bayan musaffahu kuma sai kuma abubuwa na wato wannan bai a baya wanda ke nuna cewa inda na al-nizam at-takawi tsari na halitta da ya tsari kamar sai a wata ba kasa da sauransu to da yin wannan musaffahu kuma haka kama za ka ga an bubbuɗe ka bisa shi wata kafi ko kuɗi har ko kuɗi har shurfi kan ilimin mala'ika an ɗaura ne sama saboda malaikun saman nan su ma za su sako filin da kuma ya Allah ya sani wa yau masu shafa su sama wani imani wa nuzilan malaikun su tasbina an murku yau a yin akulun rahma wato za a rike ta sama saboda malaikun sama su ma za su sako saboda amfanin ta ya kare fakarin abuwa ba take za ka saba ta zama na abuwa ba ai za ta abuwa ta zama na hanyoyi kayan hanyoyi guri guri inda duk malaikun sama sama sama ya kare duk za su sako kasa inda Allah ya sa ya tare da saboda a yi musa a kiyama. Wasu yi rafin kiba za a ga duka an tafiyar da duwatsu su yi bari an amaki ne za a ga an tafi da duwatsu gaban ruwa a kansa. Makarar tsarabar za a ga duwatsun nan sun zama da kamar kawar bane a haɓa an zama iska a yi su rufi kuma su sanya. Duk wannan za ga ayoyin Allah ya faɗe su a wasu ayoyin wa yau wani tsayi mun jibala. Wata ranar da bayan na tsarwa shan ma ولم يبالغ منه احد بعد ان تسجد وظنا على كل مرana القيامه فانا ما لسه في احد ان يمك وان الكون بكل وقت وذا بيد aka kusai in aje zo kusa kusa to sai ga abin da zai faru alamun su fara idan abin sai wani abu sai alamun su fara sai har wani abu sai fara a kiyama biyan da Allah ya fara nuna alamun sa a duniya wanda a da hankali bai taɓa fama da shi har yanzu Allah ya nuna alama hudu sama ana gani Allah ya nuna alama tafi da zuwa ana gani a zahirin ne saboda ne kuma su ranar alkiyama ce saboda yanzu mutanen ƙasa suna shiga sama alkiyar sama suna faɗuwa wannan duniya in dai waɗanda waɗannan manyan ajira wannan abubuwa waɗanda Allah kuma ta'ala bai yi za su fi ranar alkiyama kuma bai hana su wuta amma haka ana ɗan samun a wani kan tauraro ya fito sarƙonka ya faɗo duniya sannan duniya ta fito yanzu Allah ya ara lokaci wannan sabab da hada ne zuwa kamar an yi alama wato tafsirin kuma din da Allah da cikin zai da ba sai da hada za ka iya alamta kawo cewa mutum zai samu ta ala da ke tashi ne a wannan ba sama da su ba kuma ki sama ana Qur'ani wa Qur'ani to an jira wanda ake yi kaka kaka da da ku kaga mutum yana zuwa annan ba wai a jirgin sama a cikin gula ake zuwa har duniyar wata tsoro a sa'in da rana take wato ƙalolin da Allah ya ba wa adam yanzu mutum zai iya ba amma abin da ya sa mutum ba zai je ba abu biyu ne abu na farko su wata bi a kurin ba abin da zai zuwa wannan kurin sai ya kone ya nace da sai da to wanda ya fi sa dan adam zai ɗaukar wata ala ne zuwa cikin da rana amma ba dan wannan da ke abin da ya bai kone da to da yanzu ilimi da dan adam samu ya samu ci gaban da zai iya musu duniyar wuta ya tsallaka har inda rana ke iya kaga wannan da ala ce na kusanci alkiyama sannan wannan wasiyar din jibal a wannan shi ba a da ruwan sarki zuwa da yake ganin al'ummomi su ci gaba zai da gari yake ta tushe za a ga abubuwa da ake cikin rayoyi za a daura a dutse da an yi wannan lafiyar ba da yan lokuta biyar sai da jagoran nan tambaya da abin da akwai kowane yin dutse ya zama da tsari ba wannan a duniya baya duk babu wani kuma haka ba zai kusan bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuwa kuma ka manzon Allah da ba saboda idan aikin da Allah ya ce shi zai manzan Allah ya yi to kafar da ta tsara ruwa sun ci da aikin da Allah ma ya zama Allah sun zama Allah sai da yi ba da zai zama musu amma yanzu ka ba su maka din zuwa suna masu kai da har ba su iya to ji wannan alama ce ta ranar alkiyaman nan ta su zuwa wannan abuwa da yake alamomi ne manya to ga mukan jima da su dan adam yana hawa sama to kuke da sama musu sannan wannan wasu yanzu jimalin nan ga jiya dan adam duk inda ba su kai yawa yana baje su da samu bidiyo da alamomi ne cewa alkiyawa ta taho to kun da sai fara tafiya amma duk wata babban mutum da Allah ya kula na ranar lafiya ne zuwa cikin duniya baki daya Allah ya gaida su ko ko shi ya tsaye ba ko ya wani tsaye bin tubara ko ta wata abuka ba ya zata ma hashar na ku alam ma rajin bin mutum wannan a jere saboda ta tsage baki daya ko wani kuje kasa da take ce ita ma wannan kasa Allah ya faɗa wa kuma mutum ba dole abu zai da abu ba samawa ita ma ta sanar da kawai kawai ce ko Allah zai kawo sannan zuwa su tafi da alamu ne na da an yi wannan su kuma buɗe ko wutar lafiya. Tsakanin salama zuwa ɗin za mu kamar kawalwali ya ma'ana kamar babu su. Kawalwali ya ce wannan alama ta ruwa da mutum yake gani idan ana da tsananin zafin rana zuwa su tsananin zafi to ko da ke da nisa sai hasken rana ya dinga haka ƙasa yana komawa kuma yana da gilafin a fili. To sai da zai gaba gaba ruwa tana canzowa amma idan ka zo gurin za a yi babu. wata layi da haka zuwa cikin za ka hukun na kai amma ba shi an tafiye da shi inda da inna jahannama kanat mirqadan للقائمين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
إن جعلنا مكانا للصالح للصالحين معانا لا يزيد فيها أصحابا nan Allah ya fara bata amsa ta annabi da abin da ya kiyama to ya ga alkiyama ne za a yi bayan an yi hukunci to kuma da Allah ya fara hukuncin jannati ko fare ku sa'id to Allah ya fara gabatar da labarin wadanda suka tsare ta ne ne ko to su ne suke tambaya me za a ne wannan abin da Allah ya faɗa Allah ya inna jahannama kanat musala wato wannan inda tana kawo kamar badali ne daga inda yau mai tsari ko kuma ya zauna wato kamar labarin da suna inda yau mai tsari kayan zaka ranar alkiyama nan shi ne ranar da za a shigo ta annama ta to inda ta annama a kika wuta ta annama za a annama sunan wuta ne amma dai kawai yasu ala dalil Allah ma'ana ba wutar ce ta annama kawai gidan da annama mutu da annama ke yin zaka saboda haka wasu za su na rajewa ce wurin za a nan ma nan mu ba su bai su ko wutar da za ta suwa da za ta suwa duk wannan saboda ba hadisi ne ba kawai da annabi su ma ne ta ne kawai na gidan azaba na lafiya to da da mu'mini da musulmi mai sabon Allah da kafiri da munafiki da za a yi azaba a gidan da annabi sai dai mutane to inda da annabi ta ta ma kana yusada ta tantance yusada wani guri ne da aka tarar da shi yake jiran musulmi misali an yi hafi da abin dakatarwa ce ko kuma da an dakatar da ita ne tana jiran ahalinta waɗanda suke samun Allah masu ne tsanin Allah ne. Ta saka daga inda za a nan kayan misalar daga wannan ma akwai alamun cewa akwai musa ba akwai ra'ayi ba to da akwai aƙida a cikin addinin musulmi cewa wata jahannama da gidan aljanna a yi ko ba a yi ba. akwai aƙida cewa da wuta da aƙida ba a yi sai ranar lahira sannan za a yi su saboda ba za ka gina gida na ni'ima kamar da Allah ya san aljanna ka gina gida na azaba kamar da Allah ya san wuta amma yana ajiye ba abin da za a yi sai wani lokaci ne saboda haka abubuwan da ya azaba za ta iya dan tattalan jiwa wanda ni kuma ba za ta iya dan duka ce amma bayan an yi kasa alkiyama mutum za a haife ta kan wani a ciki gidan aljanna gidan wuta ta akwai masu wata fahimtar a cikin wasu daga cikin musulmi to amma ka fita ƙara suna wa jama'a mafi kai shi ne wuta akwai ta aiki ta aka yi daga laira za a fi aljanna akwai ta aiki ta aka yi ta daga laira za a fi to wannan aya tana nuna gaskiyar wannan sanda to da Allah ka nasu mirsal wato al-mirsal wani abu ne da yake a wurin da ba za ka yi kai shi ne a haka wani ku da yana jira yana ta ko da ta Allah tana wannan gurin tana jiran a halittar da ta kada an yi lissagina ma'ara wannan lissagina abu ne yana rataya da lissada kuma yana rataya da ma'ara kamar abin da ya mata asalan wa kalat yusalan lissagina abin dakatawa ce cikin jiran kafirai masu shiri sannan kuma ma'aban da tagi to da wannan ma'aban da misalin da suna da alƙi da tagi wato sun yi tanazuri akan tagi da to da ta wannan tana nan da aka yi da masu shi ne aka dubiya da ake mujawazin haddi fi kufri wa takzib su ne kafircin nasu ma da irin nau'in kalmawa da kai ma ya ma wuce al'ada ya wuce abin hankali sun wuce abin da a hankali mutum zai iya yi wannan saboda kamar yadda ke makaranta mutanen da sun tabbatar a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin kariya ba sannan abin da nake karantawa sun tabbatar ya yi kama da abin da annabawan baya ta faɗa yin Allah bai sannan abin da kula da dama ya yi kama da dan hali na gari wanda ko a lokacin mutane suke yi haka kar a shayi a kar a yi aure yau saboda haka wanda ya kare da wannan ya saba wa hankali na kada mutum ya da abu mai kyau ya kuma muna da abu mai kyau ya zage cewa kabarar wani lokacin a doga saboda sun yi rubulani sun wuce iyaka a haddin kafin da zai kawo. To ta jihar tana jiran su فلا يتجاوزها بعد ذلك كنوز من ذلك معارهم وقوما لهم حرسوا فيدخلونها في أجيب الأسنة هل يجب لا بسينة فيها ذات زونة اللب شيء الموت وزنه معنى ولا بسينة إلى ما بسينة wato mahallin ikamar wato mukaddarul lusul an kaddara cewa a wutan nan za su zauna ya idan ta haɓar wannan haɓar don yi na ko haɓar wani haɓar kuma yana nufin wato wani ɗaurin lokaci shi ne mulaka wato a muddatu ne da wani lokaci ne kaskararren lokaci shi ne hikima ne to jam'in shi ne a haɗa ma'ana duhuran lani a yadda to za su zauna a cikin wuta a haɓar zango zango zango zango la ne ayi al'a zuba da iyaka dan ku shi ne bidan da awali ko wato wannan a da aka yi da shi a hakaba zangula zangula wannan yana da cikin shi ma ayoyin da waɗansu wannan matsala ce mai kyau matsala ce mai daɗi mai tsawo kuma da malamai ta tsallaka akan cewa wutar jahannama za ta kare ko ba za ta kare wannan ayar tana cin hujjar da wasu daga cikin malaman musulunci suka kalla akan cewa azaba wuta za ta kai daga cikin hujjoji kuma a wannan ayar la zikri da fiha ahfar kaga nan ba a ce a fara za su zauna a wuta zango zango wani lokacin suna mutu ta wani lokacin su je su kawo zafi wani lokacin su je kasar wannan bishiyar da suka to zango zango shekara shekara to idan wannan a haɗa kusa ta yi bayan nan suna da wani hadisi mawkufi daga Abdullahi bin Umar cewa lawa ka ahadin na rafin na yin kabirar malin ahali da kada ya kuma yiwu ya kamtu da ne. Da ‘yan wuta za su zauna a wuta, da jade wanda ya kai cika rairayin duniya, a ce akwai wani duniya da zai rairayi, a yi kira wata shekara ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya. Duk abubuwa duk da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to lallai za a samu wani rana da zaman su zai sani haka. Za a wuta. Wannan fahimtar wasu rikin malamin musulunci sun yi ta, sannan kuma sun kaddara bayan nan sai su kaddar waɗansu abubuwa a ƙaryai ma'ana wasu abubuwa da ba nafsi ba ne hankali kamar yadda ibn qayyim a filifan sahabin alwaka ya kawo matsalar ko da yadda ya koro ta to haka ya nuna shi a ransa kamar ya gamsu da matsala duk da bai nuna ya gamsu da ba amma a yadda ya koro da ta hujjojin ta to kamar haka yana nuna ya gamsu saboda a yadda malamin yake a rubutu duk matsalar da ya kawo komai yawan hujja to zai iya bisa ɗaya bayan ɗaya kuma ya bada amsa da rushe to amma an ce bai haka ba da haka yana kamar ya gamsu duk da bai tsaya da shi ba to ya kawo hujjoji amma mafi yayin wasu na hankali bayan wannan ayat sai da su ayat na ta suratul hud da Allah ya tabbata cewa yau ma yaki la kallam nafsun illa bi izni kamar shaqir wa sa'id fa amma alladhina yashquna billahi lahum fi hadha fi rushdi khalidina fiha jalat ma damat samawati wal ard yan wuta za su zauna a wutan nan ma damat samawati wal ard illa ma sha'a rabbuka za su zauna zama mara mara iya mara iya yake illa masha abu sai dai abin da Allah ya ce fara daga illa masha abu sannan a shi abu da mujadin Allah ya ce zai ci zai yi hada shi ma wannan ba darasin ba mun turbi ayi bane mabdumin shi ne bai haka sannan kuma ya ci da bayani cewa a kuma yanzu misali ai ko da a hankali mutum ne yayi da yawan nan laifin nasa shi ke na ta kai wasu azaba ko ta kai akwai azabar kuɗi ta kai azabar nan ba ta da kiyasi ya duk da ya yi sai kuma kama shi sai ne azabar bayan kai azabar na kace da maka da kowa ka fita kai wanda ka fita ka ta ba ta rafiya kai musu azabar duk da wuta hankali to ka ga cikin azabar da ko wanda ne ne ka kure a rasar da shi to dole za ka ji cewa wannan ya faɗi kai shi to kai ma da alai kenan to ina kuma babu Allah a kan rani kaga ba zai ce an ta azabar ba wajen to daga ba da azabar da ba ta wannan har wuce da ita ma amma a kariya ce wanda ita ce shi shafi zai yi kai na lima wani lawan shi yayi wannan karatun da zai gina to amma wannan idan an yi haka wata abin da ke ba wanda in Allah ya bayi ta azaba da Allah ta yau bayi ta rama ya Allah ne to sai dai amma a abin da yake aikin Allah ne ba wanda yake da damar ya wuce gaba hakkin ka a tawakkul inda Allah ya ce dole ne za ka tsaya la tuqaddimu bayna yaday Allah in Allah ya wani wutar hama wannan ba da da daman wannan yana cikin abin da aqida ma har sura da wata ta jahili ne Allah ta da zartar da zarku in aje da ga aqida ma Allah ya yi wannan Allah ya yi wannan ta wata amma tunda Allah bai ce zai yi ba kuma ya ce zai yi shira to dole abin da Allah ya ce zai yi zai ba wanda ba ka da hujja to duk abin da ya ta arubuce abin da ya inganta abin da shi mazhabi na ahlus sunna wal jamaa da dukkanin jumhurin al'ummati shi ne cewa da wuta da aljanna wato ba su da iya kamar da tsare ba shi ne fasara abada wato ba su da ƙarfi babu ran da za ta sau da wannan ayoyin da ake faɗa kamar su lafi ta biya a kamar to malamai sun yi hamlin sa akan waɗanda za su shiga wuta waɗanda za su fita da kamar musulmai masu laifi za su zauna ne wasu lokuta iya daidai lokacin laifin da sai yi kowa da rahama amma ɗan wuta kafirai waɗanda su ne ahalin wutar don su Allah ya Allah ya faɗi wa kuma ban nasu wani ija ta mun sun faɗa wannan wutar to su wajen dan babu wani lokaci da za ka ce za ka tsara wani lokacin da Allah ya haifa haka Allah ya yi a hukuncin da Allah ya yi haka Allah ya ba ka da wani saboda wannan ayoyin a wannan dalilan da hankali dadewa kafin yanzu annabi Musa ya taɓa yin irin wannan tunani annabi Musa yana gaga da Allah sai ta kira tambayar ubangiji menene ma duk kimar yau bari azaba da ita Allah mu tsaya da ubangiji a lokacin da gada da Allah sai ya ubangiji sai da kai bayan da halittun da kuma ta kana son su amma ba sai ya bi Allah ta kuma to idan waɗannan bayan ya ubangiji idan sun yi laifi a wuta za ka sa ta kodi menene ta ba sun farko kawai su yi su kada yi su farko Allah ta Allah mu tsaya tambayar kamar haka yake amma zan baka amsa a abu da kai ma dan adam kake wani ba ka yanzu ka je ka yi noma idan bayan ka yi noma ka zuke da baka yake nan Allah Musa ya ce ya ce da Allah ya wuce shi zai zama ya ce ya yi noma kamar da manomi sai kamar yadda manomi ya yi noma bayan ya gama noma ya samu amfani ya ɗebi kayan amfanin sa ya kai gida sannan ainihin wannan zangar ya bayan an cire kwayar abincin ainihin ragowar kotuwa da shi da zangarniyar aka basu da bushe aka nemi karma mu da aka yi kuma aka aje shi a gida aka da ne a ainihin abin da makamashin da shi ana gini cikin wannan bayan ana kan abin da shi sai da kai ƙara zuwa Allah ya kira shi wani mai mun gana da Allah da ya zo wani su tambayar da kai mu ita ce zan ba ka amsa da tambaya a aikin ita sai ma yanzu gashi nan a matsayin ka na bawa ka je ka tsara kasa ka yi shuka ka yi wahala ka shuka ka yi aiki mai tsanani abin da kai din nan amfanin da ya fito amma da amfani ya fito sai na ƙara ba shi ka ɗauki wani kana dafa kana ci ka ɗauki wani ka fi shi ya fi shekara goma me ya sa kun kone wani bayan kake abu sai ka ya wani shi da ban wannan a al'ada ai haka ai shi da ban wannan da shi ko wannan kona ai sai to ni ma haka ai tsara ne wannan kan bayan ai amfani da ana musu da su kuma wannan kona kona sai da aikin kadi haka daidai hankalin mutum Allah ya ba wa mutum samu to da bayan Allah ka afure wannan ba Allah ba hukuncin su ne na wannan aikin sannan abin da ya sa suke da goma ba ta sadaka wannan dawamar tana faruwa ne daga niyya niyyar da Allah tana da haɗari saboda kafiri wanda ya wanda ya mutu a kafirci ya shiga wuta a jirin na to a niyyar ta shi ne idan da kai shekara miliyan a duniya to babu ran da jin kafirci a kafirci ne rayu a shi ya mutu kuma shi ne abin da ya zafa a kansa ya daina yin kafirci ne saboda ya mutu amma da za a bayar wani shekarun ne ta rayuwa a duniya kafirci zai tafi to wannan niyyar ci gaba a kafin ita za shi ma ya zama a cikin saboda ba shi da niyyar ranzai to wannan ya kashi mamaci ranar to ya shi ma babu Allah mummi ba wani musulmi da wai in ya mutu inda za a da shi duniya za a ga cewa yana da niyyar cewa zai je musulunci wannan musulunci shi ya zaɓa da wannan tauhidi da wannan ayoyin Allah in ya zaɓe ba kuma kowace igiyar azaba da kunci musulmi ya samu kansa sanda za a ga wani yana ganin addini ne na mutu amma mutum ya san ina hukuncin sannan ma za ka gaci inna lillahi wa sai ka koma Allah shi ya yarda da wannan addini to wannan niyyar da wannan zabo shi ne ya ba shi dawwama shi ma aljanna ba aiki saboda aka kuma koma aljanna kan mutum aljanna kace ya bar aiki ba za a yi da shi amma niyyar da take yin sai da to wannan shi ne hukuncin Allah akan dawwama mu ne aljanna kafare to wannan aya ta dalili da ta haɓar wato tana nufin za su zauna zango zango idan sun shiga azabar wuta sun zai su a wuta wuri wuri ne ba Allah ya faɗa akwai sanda za su tsare cikin wuta su zo wani gefe a wani zaza inda ana aka wani guri da suke cin wani abinci lemu ne wani aikata da abu ta kofin nan a shi ba a kan wuta da ana wani wani guri ne a gefe wanda amma ba ko azaba to idan kun zo wannan wurin sun ci abinci wannan azaba Allah ya ce sun ma inda marji abu da ilan da ke da kan gama da wannan cin azaba cikin wuta da kowace wuta ku ji a hakabatin daga kada wannan sama su fito amma wuta ba ta da ranar kare kan kafirai wanda ta wata kafirci Allah ce la ya zuku da fi lafar da wala ya ma kafirai a cikin da la ya zuku da ba sa shan ma'ana azau yana nufin a sa abu za ka dangana bil hawa kamar wani abu na daɗi da a hakan su za ka dangana da daɗi to amma ana kawo azau a ma'ana a sa'an alwujdan ma'ana abin da kasan kana wanda ba san tsaro na tsaro na hace ba kamar abin kamar ruwan sha wanda azzau ne da hawa a haka za ka tsara da dai to ko kuma azzau alwujdan amma kace kace zafi kake yi an kana jin zafi ba san da zai yi da haka ba cikin da yake jin wata kiriyar tabi'a wanda yake baya da yaji cikin da insa to wannan ya tantana za ce mutum yana ra'ayi ya kace wa za kuwa ba da abin ko kana kallon da ai ba a cikin a sai shi gona hali mara da wanda ta ko wannan abu shi ne dan talawa to wannan kalmar guda ce ta Allah ya la ya zukur fi ha bardan wa la sharara ba ta din ba ta tantana wani sanyi a wannan asawar guda ne ma'ana babu wani yanayi na wani da ba a mutfaya mai daɗi da za su yi su babu su babu wannan fa innahu la yazukur wata ita ce kamar lokacin da aka ji daɗi mai bacci shi ne yake normal kuma bacci a ina wala ya mutu da wala ta kawo su wajen daɗi dan Allah ya ce la ya mutu da fiha la ya mutu fiha wala ya ba mutu ko me la ya mutu yake wata a wala kawo lu na la anama la yaqba alayhi fa yamutu wala yaqfa anhu bi asali kazalika yaqulu kullu Allah ya ce ba bacci ba dan ba ta kai azaba Allah ya ce yasa duk idan kana kallon irin yadda kafiran duniya suke tattala wa musulmi kuka su ke ba da su imani to wannan ayi ta karɓi su da dama Allah ya ga wahala shi mata ta duniya idan kana kallon yadda yahuda suke cutar da musulmi a cikin an kai ran musulmi dubu talatin dubu talatin ba wa kai dubu talatin diga ya haƙƙin kai ba su yawa da gani ba sai yan talatin da ba su ne kuma duk duniya kowa ya yi da zuwa da gani kaga in kana jin suwa da Allah ta amfi wanda kai da ka kwantuwa ka san mutum yau kawai ba Allah ban kade dama Allah yana faɗin wala ta wala ta fada Allah gafilan amma ya amalu salih duk wannan tantirin da sai kar ka dauka Allah baya gani Allah yana gani kuma ya san abin tawaye inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhas fihi al-absar Allah ya bar ne a kairin da yake jira ranar da ido zai rana saboda ranar ku shi da ranar da ku la yanzu ku ta fada wala ta ba za su kuma aikata jin daɗi ba wala tara ba za su kankan wani abin sha da bakin harshen su ba ma yi kwarar fitar da su da ko abin sha duk babu wannan illa halima akwai abin da su kana da amma ba za ka ko wani iri da shi ne Allah ta illa haliman da wasa za su kankana abin sha na ruwan zafi su kashe ma'ul haka ruwa ne mai tsananin zafi shayar da hawa mai tsananin zafin da su wanda Allah ya sanin cewa a وحكماء حميما فقطع معه suna shan ruwan da ta kayan ke kwanciya cikin kisko ko ko saboda gidan na azaba ne Allah ya yi da cikin iya halaka kayan ke tana tafi cewa suna don korewa kayan mu Allah ya raka masa mutu ta ke ba haka da haka bai ma inda za ka saka kamar duk to kasa da kaso dubu din haka kayan ke za su kore su da gangaje kuma wasu ƙara dawo saboda Allah so yake tsada da ba Allah ta turi la halima sai wannan ruwan zafi ne tsare da haka wa gasata da kuma ainihin gasata ko gasa duk da su wata shi ma ya tsira mai tsadi da ahalin nan shi wanda mare ruwan zafin ne da na kankan shi kuma gasa wato idan mutum ya yi rauni irin gurin dokin ruwan rauni to duk wanda zaka kona wannan ruwan gurin dokin jikin da yake kiyaya to shi da ke fata a yi kullu da shi kullu ya yi mutu shi ne kasa illa an yi mai kasa kan ma ya fi yi da Allah shi ne da Allah ya faɗa kan a surat Ibrahim ko ya tajarrahu wa la yakadu yusibu wa ya'ti al-mawt min kulli makanin wa mawt bayt duk abin da ya sa mutum azabar da ya sa mutum sai ya mutu to za a tantana musu wannan azabar ta ko ina mutuwa da ke waye amma kuma mawt bayt ba ku mutuwa kuma wani wala yi azabar da bayan nan ma wata azabar tana jira saboda ya kai da mutum Allah ya tsaye da littafin Allah Allah ya faɗi imomin da mutum ya tsaye da mutum Allah ku bai da wuzu ku da ku haka za a yi juyi shi da an musu wannan sakon ne Allah ce da za a rufa wannan ayat tafsiri ne mai kyau ma da zai suka kai da su kada ka ce kai wannan za ka kawo su ko da ya da da da za a rufa wannan sakamako ne daidai wa daidai yayi daidai da wani kai don mu ce za a ji alamun alhamdulillah duk a irin abubuwan da Allah ya wada mata duk abin da yake duniya duk abin da yake inda ya sama da awon da suke sama da kasa da abin da yake kasa baki Allah ya zama mana duka haka Allah ya mata Allahu wa li an'amikum Allah baya ga komai a sama da kasa da adadi da kafa nan adam amma ko da Allah ya maka wannan abin da Allah yake fada ai sun ne kan kan ne kuma ka kare ka wannan amma ya kare ka da hawaye ba ma'ana balle ma ya bi shi su da wannan sahabban ya yi daidai da hukunci da kafin mu ba ki da a waje ya je da shi ala zan ba ala ne ku dan ba su ne biyu da yake kafin wala azaba ala min Allah to haka nan azaba ba kuwa ba da nan azaba ta kai Allah ya ce
إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا innahu kanu la yadullu kitab wannan jumlar tana a mahallin ta'alili ne ga wannan me yasa da aka san sahaba kana ta innahu saboda cewa kan sun tabbata sun ne har yanzu har da cewa na kan alƙaidun da sun tana da su sun tabbata a cikin halin la yadullu kitab ba ta taba tare an tsara ba ta taba tare da cewa za a kirga musu aiki shi ne alisa al'ad الإنسان مع العبد والجزاء لا يمكن أن يدرس علومها sannan a zo a dinga kirga musu ne ma sai ana ba su lafiya misali to ba sa sa ne a wannan layar zuwa din yana a mahallin layar da wasu abubuwa saboda ai layar zuwa a raja wato sa rai ne na faruwar raja'uhu ko shay'in muta'ammalin mahbub ko ta'ammul hudus mahbub shine a raja kana sa rai wani abu mai so zai faru ko ba ya kamar kana yanzu ne fa din mai sa rai zai ga Allah ya aiki shine a raja sa rai na faruwar abu mai so to su kuwa ai da yana ba wani abu mai so abu so da ba sa rai mai so da ba nan a asalin da sunan kanu la yake waqa'una to da to shine shine ta'ammul hudus shay'in makruh wani abu ne mara kyau zai faru to kamar to anan abin da suke lai kanu lai ko fauna ba ta ƙarin tsarin cewa za a yi misali a cikin saboda da a ce mutum yana ɗan tsarin tsarin kai zai iya yi wa misali sai da sai to ba za ka yi musulunci ba ba za ka ba wanda Allah ne maka saboda haka idan an je lahira ba a yi zaɓin ba dai ban da matsala idan kuma an yi zaɓin da na tsira ala akalla ko da kai ma da tsira ne tsaya a gare su da su amma ba sa yin duwan kwaɗi sa rai na abu da wuri da ba kama Allah sai kawo su a matsayin layar juna saboda a cikin ya musu gugar zana da kamar Allah yana cewa ba sa sa rai irin yadda aka ɗauki wasu mummuni suke da Allah ya daga yin musamman layar juna amma su ake shi layar bakwai ba kwata kwata ba su ma sa rai balle su tsoro na cewa Allah zai musu tsaya ya kirga ayyukan su ya musu hukunci a kai mara kyau ya musu ba sa ba ma sa rai ba su ba su to wannan yasa ta ce wa in ba sai da za a yi ranar to hakan da sai shi ne ya sa wani sakamako to ina ba la ya bude sakamako wannan shi dalilin sakamako ba sai da za a yi sakamako shi ne za a yi ba sannan kuma bayan nan watan zaru to da wannan watan zaru aka san zai zama na adabi ne wanda yake da ma'anar wato tafari wato sakamakon cewa ba su yadda da za a yi tashi ba ba kan zaru bi a yi wannan sakamakon sai ya haifar da shi ta ce ma ayoyin da muka gani القرآن تلاوة تسعي تسعي تسعي ألا تقول فيها اختراج وموك ومن تفنشي كون عبد من الأعمال بدا تقول تجنب موك وهي ألا دمكا من أبن بستعيدة أعطيناه دمين كي بدي عايزة بطناه وتقوى أو من كي يعيش من نجوة تمر من أسبوع كتابا ولا زي ما مقول لي مدرس معناها أعطينا كتابك kowane abu mun rubuta shi ne kila da zai zo da haka haka zai manta ba amma duk da ya rubuta ya kiyaye saboda kada ba ka shi ba ka so shi ne da ba an mun rubuta shi ne ba ku zai da zai a dai kamar da ya ba shi akwai da zai rubuta Qur'an akwai kai da Qur'an sai shi ma mun rubuta mu aje da to saboda haka an sura ran lahira wannan azabar ba wai mai kayyar ba a muku maza za ma a kuma fazuku a wannan fazuku ma kaule kaule mahzuku magana din za a gaya musu amma ba a ce wani faru na mutu amma an fahimci da nan tun da Allah ya faɗi da shi a wuta za a saka maka yadda ake su za ka da ta yi ba kuma ka an ji da zaba ba ma za su dangane shan ruwa mai daɗi ba ko ta yi ba wannan tana da kwanci fito kuɗin da to kenan a nan za a ce musu akwai wannan da mutum faru na mutu kuma mu kaddara to ana sai da musu fazuku to kuɗin da na azaba kai faru na mutu da aka yi da kuɗi na azaba za a san su zuku da za a kallon wani sahabban zuwa falan na ku ba abin da za mu fara mu illa azab ba abin da yake bayan ayi illa azab su azab ko ba azab ku ko da Allah ya ko jidna ku azaban ko azab bima ka fi bima ka Allah azaba ce kala kala da wannan ce wannan da yake Allah ya shi innal muttaqina mafaza عجائب وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون بها لغوا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا mutum bai da Allah ya tabbata mukamala to da Allah kai kai sai kun tsoro yawa idan tsoron yawa mutum da Allah ke kashi da kai ko kuma jawa kan nan ko ya mutu to Allah ba ya Allah ba da ba to Allah ya kuma kai bayan ba ta a cikin ku kuma wai ce ta a bayan Allah na bari ga yadda Allah ne to ne ka bari ga da mutu bayan Allah na bari ko ga yadda Allah ne to da ka mutu ne wannan sai ne ruko Allah kiyaye idan yana alheri sai ya ruko Allah ka ba to ya da ka annaba ko nan ba su sa da su kai haji wa ya zaruna na ragaban wa rahama bayan Allah ne na gari suna addu'a suna roƙon Allah ragaban suna kwaɗayin alheri wa rahama suna jin tsoron azabu to Allah sai ya ji da labarin mu yi inna lil muttaqina maqam haka nan Allah sai ya faɗa wa sunan al-maqam su bayan Allah al-muttaqun masu tsoron Allah su ne kishe waɗancan masu kare kawo su masu gaskatawa masu imani da Allah da manzannin to su nan na hawa Allah mu kafa da cikakkiyar da da innal muttaqina jannat tunda su da kan an ce inna jahannama kana bi kadan bi tayi su ma kafa da sunan jannat to da kuma ta ce jannat to amma sai Allah bai ce innal muttaqina jannat ba saboda har yanzu a cikin ba da labarin ma akwai dai ƙara mutuna wa kafar la ba ka azaba su ko kuma irin daɗin da za a ba su da innal muttaqina mafaru su kuma tsoron Allah suna da mafara suna da wani guri gurin tsira gurin da sun kaira cewa wannan azab da kuke shi ne matan mafa masabul ko mai ala fara wani da Allah wallahi na tabo bi mafara fi la ya musu ko Allah ya tsada wani da Allah ya wani mafara fi su suna can a wani guri mafara wani guri ne wanda gurin tsira ne sun ba ala da ciki an tsara yi wasu da kafan gugun sa ai makamin kautu suna da wani guri na tsira in jannati a cikin gidan aljanna sai da aljanna Allah ka wani guri ne Allah ya bada ni sai sai hadaika wa anaba wa kawaiba atraba wa ta'atan biha sai Allah ya bada guri ga irin abubuwa ne iri iri iri da Allah ina ne ba zan din Allah ta yi hadaika ai wata cikin lambuna ne alhadika biya aljannat min al-naqi wal a'la me yace hadika suna da wata gona ce da manyan bishiyoyi da jure da manyan bishiyoyi na ilfai su ne manyan zaɓaɓɓun kayan itacen larabawa a nan har yanzu ma tana da cikin nufi da dabi da zaka ne masu kyau gona da kanta inda bishiyoyin da dabi ne za ya tsara mata kyau ta tsara samun duba ta tsara mai sha'awa sannan inibi yana da kayan marmari masu amfani da kyau da tsada da kuma karanci za a sai gona babba za a duk abin da ke yi da an saka ta da inibai da kuma da jure sai ce haifin habiba to mu yi tsawon irin gidan ni'ima wurin tsira a wurin akwai hadaira gonaki na ilimai da dabbire a gidan aljanna misali wanda bada ne min mafada kuma bayanin da ruwa kuma bayanin ne min mafada sai yace hadaira shi ne wa alama haka nan da bishiyoyi na ilimai alaf alam fara da a cikin wannan gidaje nan wa kawaiba atraba sannan da mata na aljanna yan mata mata su ne kawai jawai yan mata da ka'abar sajin wannan ‘yan mata masu nuna watsi su da kana da mata ma manyan jan uka ilu a turaban wanda kuma ke tsare ku alatin lumayi su da duk a duniya ne karshen ne wajen daga yau da yana da mutum ya rike a cikin wata yadda da sauran ko kamar yadda murur bai take fara ko abubuwan da ta duniya ya wuce a abubuwan nan ji murur bai ko ta a iya lauka kan jawadan ni da su shi ne kamar wala kan tani duk da ba na wahala wai a kawai da ba wa zuci zai da yawa daji wanda shi ne bayan kai idan aka kafa jawab da dilin sake walau aka bakkan kai wanda shi kai to da kuma kuma ba samu mace budurwa na yi da da ita shike da yadda da duniya a wurin duk mutum duniya kawai yake to shi Allah ya fada nan zai kafa da aljanna da abin da kawai idan Allah Allah ya baki ka sanaya ko kawai ba atraban da in mata da aljanna atraban wanda ya tsare ala sunni wa'id wani shekaru tsaya don ku sani ne ku san da tsari su ne ba wato ce su ne tsari ku ba kun da ya ku da Allah hunna a tawaba a da Allah hunna a bakara ko ba a tawaba wato wanda yake tsari ku da wato da bai daga daga tawaba ne ko ba ku ala tawaba shi an wa lokaci da ka yi su ba ku kasa shi ne kin duk da ku ba ku kasa shi ne kai da tsari ku wato fasara matan da ne dukkanin shekaru su daya tsakanin a wasu kuma fassara cewa a atraf da su da mazan ne shekarun su daya to da wata akari matar da yake kun fi kusa da shekaru to kun fi samu wata a ra'ayi da ta amma da ke ta yi maka kankanta da yawa to wata akari zai zama na kuma ba duka ba akwai safani da yawa a bukatu da tsari kai abin da ke bukata ita haka ta zo ga irin nan ba sai na tsari ta da yarinta a tare da saboda akwai rata na shekaru da tsaro sabai da yana mace ne don kuma kusa a shekaru to da yau fahimta su daya gane rayuwar su daya irin bukatun da rama sun gudu kuka to shine shekarun su daidai da mazajen nan a tarama na wa azan da baki ɗaya shekaru abubuwan da ya bada wa ka asan zinaka wani abin sha kuma da kwariya ta giya irin ta aljanna zinaka wasu suke a cikin kamarin mali a wanda suke cikin giya wa bai da dali wa al'arun wa al'arun min kawai ko a cikin zuwa kita da kwariya duk da mutu a cikin suratul insan din da wuta la yakawun fiha lagwa in suna aljanna ba ta jin giya a cikin aljanna ai aljanna inda shi bil khamr wa bai hada al-hawa kada suke shan wannan giya ta aljanna da kuma sauran lokacin aljanna to ba ta jin lagwan wala kisar ba ta jin ya shan zance ba ta jin kawai amma din ke duniya mutum ko a lokacin jahiliya akwai mutane da ke kirga kuma ka shan giya tun ba a zo musulunci ba ana faɗa wata yana kuma bin afara kafin mutum Allah kamar da yana alibin abin talib sai kafin ma musulunci ya bayyana a wani zai kuma zai amfan inda shi musulunci ya zama wata yana babba ba da yin shekaru amma shi zai yi da tsari a musulunci ne yau to da zai zama tarbiyyar da zama musulunci ce amma sai nan kuma ya zama mutum jahiliya kuma ya samu daji a jahiliya amma bai taɓa sanar ba bai taɓa shan giya sai na alfahari da wannan wala ta rafi kama wala ta ganne su lafi ya ce wala ta islam haka yake bai taɓa shan giya to sai a jahilin akwai masu hankali wanda sun san shan giya abu ne wanda yana munafar da hankali ne iyakar abin da yake cikin giya na jin daɗi a kuma mashayan giya shi ne kuma haukan giya ne ma'ana mutum idan ya tare da wani fadar aka hankalin sa zai fita to duk abin da ke damun sa duniya zai rubuta ana yi za a lokacin zai wuce masa a cikin wannan bai san da yake cikin ba babu da ba ba tare a kan shi ne babban jin daɗin duniya abin shan giya abin mutum giya sannan kuma wannan shi ne babban aini da rashin hankalin giya to ba rashin hankalin sai abin da ya fara daga hankali sai abin da daga baya zai kunya sai abu mai kyau kaga wani abu ne da yayi mai fata hankali ne to abin da yanzu a jahiliya ba su yi to aljanna akwai giya wanda ita mai daɗi ce saboda ba san asibu ne da ina bi ne aka mace kamar yadda ne mu ne da ta da asibu to da yan marmari aka mace to an samu yin bi an mace shi akwai inda ake ajiye shi a cika shi su mutai da giya to daɗin ilimin kawai za ka sha amma babu wannan mare babu wannan tsare da hankali shi ne la ya zuwa ya kwanci na lagu babu fita daga hankali mutum ya zance mara ba za ki tsara babu dajin juna mutum yana shan giya al'adar su ce kowa ya zaci kowa wanda ya magana ya kai wanda kai yake so da mutum yana tsira hankali to a nan da babu wani ai ka ziba min ma idan dige ni dige ya tsaya ko cikin duniya ta ba ke duniya inda su ke kawai ana yin abai wa da za a yi rabbika su ma kamar yadda ake wancan yan mutu da za a mutaba kuma wannan sakamako ne min rabbika wannan sakamako ne daga ubangiji da zamu Allah da zalika da za'a Allah ne ya saka musu sakamako a an sauka shi Allah ya musu wannan al'an din bazan yi da zai Allah ne musu sakamako a an a matsayin kyauta saboda abin da kamar misali wannan kamar ɗaya kiraji shin abin da ake ba a aljanna kamar matan aljanna da gidajen aljanna da waye za ka mallaki wannan abin ne a matsayin abu ne na mulki na iko ko kuma za ka mallake shi ne a matsayin abu ne na haɗa da kyauta da za Domin bai in abu ne na mulki na iko to mutum ne ya kira mutum ne ya nemo ya ka. Amma idan abu ne na kyauta to wannan takwas tura ne ne Allah ne ya ga dama ya mutu kan ya ƙara mutu. To wannan aya tana da sakamakon na biyu cewa za ka samu kayan aljanna ne a ƙara'an wasu takwas tura ne an ba ka aljanna ne a zahirin za a saboda sakamako saboda su sun yi aiki amma a hakikanin abu tafaddulan ne yin nan saboda Allah zai iya saka musu zuwa da sakamakon in ya saka musu dan abin da bai iya kawo kuma da dan abin da bai san ma a duniya a lokaci ya ce kuma an gaje mu sai kuma kowa ya dawo ne tafi inda ya nufa ya san inda yake an wanda ya Allah ne amma Allah sai ya kunta annabi da zaka akwai abubuwa da Allah ya hukunta su ala musu wannan wannan batsayi din sifar ta Allah Allah ya ba su abin bakai kuma al'arshin Ubangiji. Haka ba rarrai amma Allah ya ara masa bakai babu ran da al'arshin Allah zai kare. Kuma kusi babu ran da za ta kare kamar aljanna ne da al'umma wal gilman matan aljanna yayi aljanna duk da mamuri amma da Allah ya ara musu albasa so ba su kare ba. Sannan kamar hayatu ahli jannati janna wa hayatu ahli nar fi nar. Duk wanda Allah ya sanya bakai Allah bai sa ba su kare. Lokaci ne mara iya. Abin da yasa yanzu sun ba zai gane ba saboda yanzu na a cikin rayuwar da za ta kare to a tunanin ka ba yanzu ya kare ka kana a cikin duniyar baniya bi tafsirin bani ko ya tsaro ne to ba za ka iya hankalto abin da ya fi sanadin ba yasa ba za ka iya gane ba amma haka Allah ya tsara aljanna ba za ta tashi akwai hadisi sai hadisi imam Muhammad Allah ya tsara masa yadda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai bayar da aljanna sai Allah ya tambaye an aljanna ce musu na da ta harba biyu wannan sa hawa da ba kun gamsu ya ishe ku sai aljanna ce ya ubangiji rabbina mun gamsu mana kuma da lalana wasa to kada a duka na bayan kuɗi a kan dinka ne me zai hana ba za mu gamsu mu gode wannan ake ya ce ba bayan kai wannan saka aljanna irin wanda baka taɓa yau wani a cikin bayan ka ba me zai hana su mu gode wannan ake na Allah mun gamsu kada a'a idan kuna so da tsara mu mu ba ba ta tsara wani tsiya wani gidan gidan mu gamsu da wani ala dole tsara mu wani abin da yake wannan ko san me yake ya da tsiya wani gidan yayi Allah tsara ma kada ka uhilu alaikum ridwani fala aqadu alaikum abada abin da ba ku ne wannan shine zan ba ku yarda zan sa ku a cikin wannan rijal la yarda rijal la zan ba ku yarda wannan ne da wannan ba ku da to ba ku ba shi da shi na har abada ku kai za ku ƙara samun fargaba wata azaba ku cikin ku sallai to wannan yanzu zan ba ku ne to wannan yanzu ta kowai shi ne Allah ya tabbata a cikin Al-Qur'ani wa ala Allahu al-mu'minina wal mu'minat jannati تلك تجعل أرضها جنة ومساجد تجعل مسجدا لنا ورضوان من الله أكبر amma wannan ya zai Allah zai bar to ya wani wannan aljanna da abin da take Allah ya tabbata a hadin da za a yi rafika hada a hisabu to za ce hisaba wanda aka kirga ta a kan aiki ma'ana an kirga musu ita ko kuma ana hisaba ma'ana kyauta ce kaya fiye da nawa ana cewa an ba wata a aiki ku a kan hasibo ma'ana kuma wani abin da ke hasibi abin ya ke shi hada a hisabu kyauta ce har sai da shi على كثير من قولين كده تشوف انا انا من بقى احسن ممكن يا بقى ابتدي انا ترى عليا هتاخد رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن وانا ربي ان انكر الكافر جرع والرب هو في رب السماوات والارض بسترة هو في رب السماوات والارض هو في رب السماوات هذا كيني بدأ يجي كده لا جرع بيتا فهو ده هو بيجي رب السماوات والارض kowace rabu ai kadau kenan rabu samawati wal ard a alal istirahat min sabo jumla kamar wato Allah yana son ya nuna girman lamarin wannan ubangiji na kayan mutum Allah to da a waccan ayar da da za a min rafika akwai kima dalili na na wato rabu ai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su aka yi wata hawa amma sai Allah yake da danganta takarukan da ubangijin annabi Allah ya ce da za a bi rabbin amma da za a bi rabbika saboda a ciki akwai ƙarin nutsar da zuciyar mu ne sai da da Allah wani wannan sakamako ne na ubangijin ka wanda sai wanda ya yi ka ubangijin ka zai ba to za ka so ka cewa yayi wannan ubangijin na mutum sai ke rabu samawa shi ne ubangijin sama da kasa shi ya halice shi ko ma bai da kuma ga abin da ke tsakanin sama da kasa shi ne ubangijin su mahalicin su wanda ya samar da su ar-rahman shi ne kuma yin kazalika معناه الرحمن شما قو أمي جرى فأمي الرحمن قو الرحمن وبرفعه مع جر بد فهو غير على رب السماوات والأرض يوما ثم الرحمن wato kamar da tarihi ko shi ma ko ba ta shi ne ubangiji nan mai jin in aka aka yi kana da arhaman shi ma kamar ke nan akwai yadda ke kafai saboda ba ki da cewa a cikin ubangiji akwai arhaman ko a to marhaman su ba da wani Allah ne ma da da rabu sama da rabu hawa yawan arhaman shi ne dai ne wanda kan su ba la ya yi kula min kai kuma ku sani ku wannan kafai ba ku da iko ba ku da ikon samun dama ai alƙadar alƙi ba ku samun damar fida ba samun damar yin wani zance a wurin kuɗi la ya yi wa hadu an fadi ko ba wani mutum da ya yi wa Allah magana ya yi zance da kuɗi a wannan rana da ta tsaya ku ba da wannan alƙidabu bi ma'ana kira ku galabi shafa ba wani da ya ce da ku ko ubangiji yace ya wani ina neman ceto ko ina neman rahama ko ina ba wanda ke da wannan ma'ana a cikin babu shi an la ya rubu da muka ba wanda sun bayi da yake da dama amma rashin damar da sigar da mulki ga Allah da la ya yutuna ma'ana ba wanda ya mallaka a kashin kansa yana da iko da zai tambayar Allah babu shi illa man azin zamu sai wanda Allah zai bashi idan sai Allah ya kawar da la ya yutuna la ya yutuna mai wuta ba wanda yake mallaka a kashin kansa la ya yutuna a hadu amma akwai wanda yake da dama amma damar bayan Allah ya ba shi izini to shi kuma wannan damar tana koma Allah saboda Allah shi ke da iko da rana sai ya ba wa wanda cikin bayan iko da izinin sa an raba ta Allah yau mai kuma ruhu wannan yau mai muta azukun ne da layi ta lamu ko zarkun ne ya yi layi ta lamu ma'ana a ranar da a yaushe ne ba wanda take ba Allah magana sai ta ce a yau mai kuma ruhu ranar da mala'ika zai tsaya wannan ya kuma ba kawai tsayawa wutar da tsaya ba wato wani cikin idadi ne tsayawa ce an tsayawa duk da idadi ne da lalatul mai ko tsayawa ta musamman da ke kuma tsayawa sallah a tana tsayawa a sai maka abubuwan amma duk inda aka ce da abubuwan nan zai yi za a ga an tsaya an kai saboda wannan tsayawa an tsayawa ne da cikin idadi ta akuban da ta akuban limaji imani ko ta akuban da lalatul mai wato saboda wani jin tsoro ga babban mai dole sai an tsaya tsayawa ta girmamawa tsayawa ta jin tsoro a gaban su misali a yau mai kuru ranar da wanda ya isa a cikin bayi kamar mala'ika ta biyu to shi ma zai tsaya tsaya wajen umarni ba abin da yake abu din nan ake dubi ko kuma jin dubai wasu rundunar da kuma mala'ikan Allah wal mala'ika mala'ika ta biyu zai tsaya wal mala'ika da sauran mala'iku saboda duk da ta yi tsaro ai mun da fina shi kuma sau yana yin ne hukuku shayi bidan ki shayi ala sassin wani wani abu ne sai a daidai wani abu akan ala sassin wani a hanya dai a daidai a yi ce sau kawai da ke a sannan wannan suka ta shi ma ta girma ma ko saboda yana nuna lissafi yana nuna kuma baki ɗaya mu nan duk halin mu ne suka kashe a gaban ku ce ba na yi dukkan wanda ke tsaye duk na halin ku ta bai yi nuna cikin kushi a mama dukkan nan matsayin mu sai wajen tsakanta a gaban ku cikin wane ya zo shi za mu nake sabo a tsaka kamar yadda malaiku masu yi ya tsaya gaban Allah da kasance da kuma mu to a ranar malaiku za su tsaya haka malaika da yi sabba sun zo la ya kallamu ba wanda ya ce kukan babu ba ni da wani da ta tafi ba ba ni da magana illa man azna lahu rahman illa kadai man azna lahu rahman sai wanda Allah ar-rahman ya masa izini ya ba shi dama ya yi cutu ya yi magana bil kalam a cikin zance wa qala sawaba wanda kuma ya faɗi kaulan sawaba ya faɗi magana mai kyau min al mu'minin daga mu'mine wala malaika da malaika to wanda a yi ko ulama da su su da ba ta wasu cutu to wanda Allah ya yi ko kamar da Allah wala ya ko huna illa li man yurfa wala kana illa man azza lahu rahman wala ana nufin man din wa tsira da shi da wanda zai yi ce sai wanda Allah ya mutu da wanda zai ke san shi ne wa kala sawara wanda ya zama magana ne har wannan ya gaskata kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salihan mu ma'ana sawaba shi ne wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah ya faɗi kalmar ne imani da Allah to shi a cikin wannan tsarin Allah zai zaɓo ko ya ba su damar su iya yin magana saboda sun faɗi magana ta sawaba a sawaba kuwa kalmatul iman saboda wanda ba shi da imani ba zai shi to tun da an ce wanda Allah ya yarda shi kuma wanda aka ce wani ya fara da imani to wani yana ba ce kan sira da dama amma da izinin ku duk yana da izinin Allah ne sa ce kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da farko bayan su kuma sai ce to na salihan bayi Allah yana ba salihan bayi su mataki mataki Allah ya ba manzon Allah da manzanni yan wanda zai ba malaiku zai ba salihan bayi kai ce to idan yayi nisa idan yayi yawa ranar Allah zai ba da ceto har ga ‘ya'ya ga iyayen su. Allah zai ba da ‘ya'ya ceto ga iyayen su, ake ba a janna, ake tafi a janna, ita Allah ba da ba zaba ba na ta ce ce su kusa. Saboda kan ya yi aiki da gari. Ita a ba su dama ya ce su ba wani, ya ce su ba wani, a tsari. Mai da rahama Allah ta yawa, ceto yana yin yawa, har a cikin masu kafan su ma su ceto. Saboda rahamar Allah ta yawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin nan ne Imam Ahmad Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare kan manzo Allah ya hawa ya rasu Allah sai ya faɗa wa sai manzo Allah ya ce wallahi ina yin cuto ne na tuna wani abu zai faru ne ranar alkiyama ranar da bayi yau mai kuma nasu rabbil alamin ranar da bayi ya sa a wasu Allah ya mutu sai wannan sai wannan sai wasu bayi guda biyu abin da zai faru bayi ne masu zunubi Allah ya wa ɗaya hukunci zunubai sun mai yawa hukuncinsa ba shi da komai sai kira. Sai Allah ya kira ɗaya shi ma Allah ya fito hukunci zunubai sun mai yawa ba shi da komai sai tafiya wuta. Amma shi wannan da ne zai da wuta yana da aikin alheri guda ɗaya. Shi kuma wannan ɗaya zai da wuta yana son wannan wani aiki wani sakata a duniya amma duk ba sa aiki. To wannan da ne in juya za ta huta to anan bayan juya ta huta sai shi wannan nabi sai ya ce ga ubangiji ni ina da magana duk da dukkan zamu tafi amma ina da lada guda daya to a biya wannan haƙƙi da yake nuna shi ba nan da saboda aka cire wannan lada guda daya zai zama komai da komai bai da komai da wannan lada guda daya to ana ba wannan shi kuma ladan guda daya karɓar shi ma ba zai iya kai ta hankali ba yana ganin an faɗa zai ba janna to amma zunubai da laifuka sun bai wa sun danna ladan zai bisa janna shi wannan ya abu ya fada da ladan da kuka a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallallahu alaihi wasallam ita kuma wannan da dariya ya fice ita ce ta hama Allah da kai ita da Allah kuma ya musu haka sai Allah sai ya ce shi wannan mai lada ɗaya da ba zai kai Allah nan sai to amma kana da lada ɗaya na cika samu da shi da amma da ya ci da fa'idin amma in ka kwaje da na ƙara ka wani bonus guda ɗaya cikin cikin ɗaya. Maza da ɗaya da ɗaya ta kira ma'ana. Ita to kai ba ta da ta to wannan lada guda ɗaya wa zan ce ta kawo da wanda ya ba shi. Zai da kuma sai gara ya ba. Ita an ga wani Allah a jawo da wannan kwaje. Sai wannan abu shi ne kada kuma shi ne rama Allah tsagai da. To wannan ranar ceto yana da yawa har ka da cikin masu zunubin rahama tana yin yawa in Allah ya kuma biyo da rahamaniya sai kuma ya rarraba na har masu zunubin sai da a cikin sa an ba da dama wani su amma da kotu girma a shafa'atul uzma shine ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ahli kabair wanda kai dai manzon Allah ba zai ce ta ba sai kafiri wanda ya kuka kafirci shi ma abin da yasa manzon Allah ba zai ce kan ba saboda manzon Allah baya keta da aikin Allah saboda Allah ya riga ya yi kalma cewa ba zai inna ladina kafaru ma ko kafaru fa lan yadkuru lahu Allah ya wannan ba zai iya yi to manzo Allah ba zai shiga inda Allah ya yi shi ta ko bai shiga amma kudin ma manzo Allah ta sallama ne kace rahama yayin mutum manzo Allah ya ga wuta ita da ubangiji a rage musu azaba a rage musu azaba kamar yadda ya zo a hadisin ainihin Abu Talib da hadisin ainihin Abu Lahab manzo Allah ya cewa ko idan azalim bin nas akwai da aka aika aiki da kai da yawa wanda aiki alheri su girma da ya kai irin na Abu Lahab ya kai irin Abu Lahab suna da kasa wuta amma saboda musulunci suka yi ba manzo Allah ya ce a fito da suka san zai dawo wa wuta ba dai ba zai fito da su ba tunda Allah ya rubuta kafirai to amma ba a fito da azaba ko lolo kana da kuma su ya kuma da annabi إلا ما أسأل الرحمن ولا ألا يدري وقال سواء ولي في الكلمة لا إله إلا الله لأن يفعلوا كما نزل ذلك وانسانك اليوم ذلك مدري أي اليوم الحق وانسانك شيء مع اليوم الحق سيرانة تسكية معنى أنا وأنا أحتاج وقوعه ranar da babu makawa sai tawo shi ne abu ranar da babu wasa ba makawa wannan abin ba wai sai ba amma ya an gama lokacin ne kawai mutum ba amma a wurin Allah an yi an gama wata magana ake ba wai da ruwa da ruwa shi ne an yi mun ha an yi an gama zalika yawmul ha asali ko yawmul kiyama kamar sha to duk wanda ya ji wa'azin nan ya tsorata sai ya tsaya da Allah lafiya sai ta fara ila rabbihi ma'aba to ya saba wani aikin alheri da ya zama masa makoma marja'a makoma zuwa ga Allah kamar tuba wa aikin alheri za a yi Allah da za a yi da kuma za a ليه السبب من العذاب في جديد يقصد العذاب الغير إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوما
رقيبا يوم يقول الله ما قال لك ولا شيء كما فزلك معنى wannan shine kuma ka ce fazlaka amma shine wato natija ta tun sura nan duk tunda an mai da an an mai da alu an mai da abu ala ala hada fada ala da ala ala da hada ala ko kuma inda Allah ya fada ta wani ko an da wannan shine natija duk wannan labaran da tashi duk da ba da labarin duk da Allah ya da ba da labarin sakamakon kafin da ba da labarin sakamakon mulmi duk me haka yake nufi me yasa Allah yi to da Allah ya wannan ne min babil inzari wal ihsan wannan ayat ne Allah dai ya faɗa wannan sun saboda a yi gargadi na abin da kamar da shi ne zai faru da mutum ya kare kada mutum ya lagara ke launa Allah ne ya sa ba a cikin sanin to ba an gabatar maka sai na zarra ku mun muku gargadi ku fara maka a lokacin da Qur'ani dai da kafaran maka aiki amma da duk mai aiki azaba kariban mun ne gargadi ne na azaba azaban nan kariban mun san shi ai azabu mun ya mun azaba ran alkiyama alhaqul lil wa kullu abin qarib da abin da zai zuwa a cikin da yau yanzu in kuma kada wani da ranar alkiyama da kike ranar da mutum zan tsalle azaban wato azaban azaban zai tsaye a cikin ranar shi ba nazar za a yi azaban ne a cikin wannan rana da a wannan rana bisbati a cikin ranar za a ga yanzu ulmarku wannan almarku din ana nufin kawai kowane mutum mace da namiji babba da yaro shugaba da wanda abu shugaba ba wanda zai fita daga wannan ka'ida kowa ɗaya ne duk mutum zai duba saboda haka ana kyauta a cikin hijira duk da ana kowane mutum a ranar zai duba idan zai ga ma kaddamar ke ga zai ga abin da ya aikata ga shi an gabatar mai ci yin ɗaya rubutar za a yi mutu yau masu da kullu lafi ma amilin min khairin mukba wa ma amilin min su'in tawaddu da wanda bai da ma bai da mu abadan ka yi Allah ya wani hazin su mu Allah yana ta kuli ku kiyaye shi Allah ya tambaye ka sai Allah ya wani hazin su mu Allah yana ga mu ku kiyaye Allah a wannan ranar mutum zai duba dama da hagu da yawa kan da mafi dawo ya ga abin da ransa ya aika a nan ne a irin wannan ma'anar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a hadisin nan sahihi na Imam Bukhari cewa wallahi na da alkiyama ma min kullin hali illa an kallimu rabbuh laysa bainahu wa bainahu tarjuma ita ba rana ne wannan ta wuce nan mutum kowa sai ya yi da tsira Allah zai magana da Allah Allah zai nufi kai babu tafi tsakanin da Allah ba wani mala'ika ne Allah zai kace ce musu wannan ko na wani ku suna ko wani mutum Allah zai masa misali zai magana sannan kuma a cikin mahukuma ta ce ba wai rana mai tsoka ba ba wai ne bayan ne za ce zuwa na zuwa maka isa zuwa zuwa ba ka ga Allah ba ko wani mutum gani zai shi Allah zai sanda musu sai ba aiki irin na mutum ki sai ka gaba da wannan za ka dafa wannan kowane mutum zai je alkiyama kowa ya dace Allah ya mutum a take a lokacin da saka ba wanda ya sanya abu ya fiya sannan ne bazai rawa yau zan mu za ka ba kafin da tsani bai yanzu a yi mana ne bala ya illa ma kadan mutum yana da ban ubangiji a yadda Allah ya so ya kasance da shi mutum zai duba dama ya ga ba abin da yake aikata na alkhairi wadanda yake yayi wai yanzu ashabu minhu bala ya illa ma kadan ido bangaren hagu ba abin da ya gina bangaren hagu sai an wata marasa kyau ya duba gaba gare shi kuma ala ya ra illa nar ta ka wani gaban kuma sai ya huta a wani kaga anan akwai abu da biyu kaga wato magana da Allah da bijirar Allah a ranar kiyama da cewa kowa zai ga Allah ya magana shi kaga abu ne wanda ba shi da kifiya ba wanda ya sai da hadisi take gaba da gaba da maka magana amma kuna ta a cikin ne hadisi kuma sai amma ido gaban sai ya huta kaga da alƙaida da amma da mun Allah ya kai magana to amma da amma in ka duba amma ba fa la yara illa Allah fi ka hawa gaba kuma ga wuta kuma ga in ubangiji wato wato za ka ubangiji abu ne da hankali bai dace ba kai da hankali kaga ce Allah ya bayyana ran alƙiyama ba wai kamar wani mutum ne kamar yadda suke kayyalawa cewa wani irin halitta ne da ranar zai bayyana zai zo a gaishe kamar jiki bai ba wani irin bayyana ce wanda Allah ta shi kadai ya sani amma dai wata daga kowa zai magana da Allah da abu da kai aiki a jerin ka abu aikin sharri gaba ko ga wuta kana kallon mun da yake saboda haka fatta sunnara wa rabu shi kama to mutane ku kiyaye mun nan ko da daidai da tsagin dabino ne ba ka da komai yan talauci ka ba ka da komai da dabino daya to ka raba shi biyu ka ɗauki rabi ka bayar da shi sadaka ka ce Allah ka tsare daga azabu shi zan mun Allah ya faɗi yau mai zurin ma'u ma kan da mafi dawo wannan mutum zai duba gaba gari shi wanda abin da ya aikata wa ya kulu kafi kafiri kuma wanda bai aiki alkhairi ba a duniya shi kuma ranar sai ya rika cewa ya rage ni wayo Allah na ya kai shi har ka tambaye wayo kai yana kin yana kira kansa alwai ina ma a ce ni laita ni kuntu turaba ina ma a ce ni Allah bai halice ni a mutum bai lawa ni ka tace da ta tsakani ba kawai ya ni ba za ka azzako ina ma ni ka tace da ba ya mun azaba ba يقول ذلك انما يقول الله تعالى لابراهيم ما لم يستشي kafin ne ba haka ne idan ya ji Allah ya ce wa dabbobi ba da ke su shafi in ba da hali ba dabbobi idan Allah ya mutu su ma dabbobi Allah ya mutu sai dabba mai kaho idan ta ku kuma kaho Allah zai mutu sai idan wata dabba dawa ta fara su sai Allah zai mutu sai a wannan sanin to idan Allah ya mutu dabbobi sai sai ba ta kaho a kai to kuma Allah ya yi mutu ma ku turaban wannan dabbobi ba sai ɗaya ku da wata suke ne sun gama biyan su an ba ta ko ne ta ji sun wata wannan fadin ne da fadin wasu da cikin malamai na musulunci to idan ka fiye da cewa awaki da dabbobi da tumaki duka a cikin duka maka haka kuma wasu kenan ba a samu sai ta shi ma ina ma a duniya dabba Allah ya yi shi ne zai zama kasa saboda kaga da ya buka Allah ya shi alhamdulillah amin Allah ka amfani abin da muka ji